بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddara wassa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha shida ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da goma ga watan sha biyu shekara ta 2022 miladiya wannan shi ne darasinmu na goma sha hudu daga cikin wannan littafi na sharhu mukaffirati dhunub littafin malam shekul islam ibn taimiya wanda malama shekhatu bintu muhammad al-qasim allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi ta yi masa sharhi a satin da ya gabata mun karanta ƙarshen ɓangare na biyu daga cikin ɓangarori guda uku wannan littafi da malama ta kawo wanda shine tariqus salamati min adh-dhunub hanyoyin da mutum zai bi domin ya kauce mazunubi yaya mutum zai bi domin ya kauce mazunubai wanda mun kai karshen wannan a satin da ya gabata a yau kuma insha Allah za mu shiga cikin ainihin littafin shine mukaffiratu dhunub domin duk abin da muka karanta a darussan baya a ciki malama ta kawo su ne a matsayin sharan fage domin a mutum ya fahimci abinda ainihin littafin yake karantarwa na farko mun ji tasirin zunubi akan mutum da kuma tasirin zunubi akan al'umma so idan mutum ya ji cewa sabon Allah da yake yi ga irin mummunan tasirin da yake masa wa'azi ya shige shi to yana buƙatar ya san wasu hanyoyi zai bi domin ya daina zunuban nan to shi ne ta kawo ɓangare na biyu da muka karanta to ya za a yi mutum ya daina to in ya daina na baya da yi kuma ya za a yi da su to su ne kuma yanzu za mu karanta mukaffirat me mutum zai yi allah ya yafe masa zunubansa na baya da suka wuce allah ya gafata mana malama take cewa lizunubi mukaffiratun kathira zunubai suna da ababen da ke sa Allah ya kankare su ya yafe su suna da yawa fi duniya wasu ana samun su a nan duniya wal barzakh wasu kuma har sai mutum ya isa barzakhu wal akhira wasu kuma a lahira akwai abubuwan da sukan faru da mutum sanadiyarsu Allah ya yafe masa abin da ya gabata na zunubansa wasu tun daga cikin damuwoyin duniya wani kuma har sai ya je barzakh da zunuban a kansa amma a kabari za a yi mishi wani abu wanda za mu ji ko ta hanyar azaban kabari ko ta hanyar addu'o'in salihan bayi Allah ya yafe masa ya tashi gaban Allah ranar alkiyama babu komai a kan shi wani kuma har sai an je filin alkiyaman da zunuban a kan shi ya sha wahalhalun tashin kiyama ya sha wahalhalu ya sha wahala sanadiyar wa'annan wahalhalun Allah ya yafe masa to muna roƙon Allah ya yafe mana tun anan duniya wa qad zakaraha ahlul ilmi bi adillatiha min alkitabi was sunna malama tace haƙiƙa malamai sun ambaci waɗannan mukaffirat ɗin da dalilansu daga alƙur'ani da sunna minhum daga cikinsu akwai ibnu taymiya wa ibn al-qayyim akwai ibnu taymiyyah al-harrani da ibn al-qayyim al-jawziya rahimahumullah Allah madaukakin sarki ya musu rahama qala ibn taymiya ibn taymiya yake cewa wal mu'minu idza fa'ala sayyi'atan mu'mini idan ya aikata wani mummunan aiki fa inna uqubataha tandafi'u anhu tandafi'u anhu bi ashrati asbabin uqubar wannan zunuban wannan mummunan aikin da ya aikata uqubar akan tunkuɗe masa wannan uqubar a yafe masa uqubar idan ya samu abubuwa guda goma hiya na farko shine at-taubatun nasuh shine tuba nagaltacciyar tuba tuba ta gaskiya na biyu shine al-istighfar shine istighfari akwai bambanci tsakanin tuba da kuma istighfari wanda duk zamu ji su a malama za ta dauke su ɗaya bayan ɗaya a yi musu da yi musu sharhi don mu fahimce su filla filla na uku akwai alhasanatul mahiyat kyawawan ayyuka wanda sanadiyar su Allah zai yafe wa mutum ya goge wa mutum wasu daga cikin ayyukan da ya aikata munana na hudu akwai du'a'ul akhyar addu'a daga mutanen kirki masu alkhairi na biyar yace an hadiya lahu ikhwanuhu almu'minuna min thawabi a'malihim ma yanfa'uhu Allahu bihi shine yan uwansa mu'minai wato su yi masa wani aiki ko su ba shi kyautan wani aiki daga cikin ladan ayyukansu wanda Allah zai amfanar da shi da su wanda duk za mu ji bayanin su yaya za a yi haka na shida shine akwai almasa'ib wal amrad shine musibu da cututtuka da suke samun mutum a duniya na bakwai akwai ma yahsulu fil qabri min fitnat min al fitnati war raw'ati wad daghtati abinda zai faru wa mutum a kabari wayannan abubuwan da muka karanta guda biyar dukansu suna faruwa ne a duniya wannan na shida kuma wato a wanda muka karanta guda shida wannan na bakwai din kuma shine abin da ya shafi abin da ke cikin kabari na fitinan kabari da firgicin kabari da matsan da za a yi wa mutum a kabari da azaban kabari wannan ma yana zama kankaran zunubai a gare shi sannan na takwas shi kuma sai an je filin alkiyama wani zai je da tarin laifuffuka amma kuma ya haɗu da shafa'atu nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ghairihi fi ahli dhunubi yawm al-qiyama shine ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wasu da ba shi ba cikin bayin Allah za su yi ceto wa ma'abota zunubai ranar tashin alkiyama Allah ka sa muna cikin masu yin ceto na tara shine ahwalu yawm al-qiyamati ahwalu yawm al-qiyamati wa qurabiha wa shada'idiha shine wato wahalhalu na nan tashin kiyama da tsanani da za a shiga ranar tashin alkiyama da Allah ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim wahalhalu firgici na tashin alkiyama sannan abu na goma shine rahmatu rabbil alamin shine rahamar Allah ubangijin talikai Allah ya kai mana rahama sai malama take cewa wa ilaika tafsilu hadhihi al-mukaffirat to ga shi don yanzu za a yi maka bayani filla-filla waɗannan abubuwa guda goma da suke zama sanadiyar kankaran zunuban bawa bari mu ɗauke su filla-filla don mu ji yaya bayaninsu yake na farko kamar yadda muka karanta shine at-taubatun nasuh shine tuba nagaltacciyar tuba tuba ingantacciya tuba mai kyau tuba mutum ya tuba ya daina zunubi ya tuba tsakanin shi da Allah ya tuba ya daina to wannan ita ce ake kira da at-taubatun nasuh shine tuban da in mutum yayi ya tuba daga wannan laifin da ya aikata din to baya sake komawa ba zai sake komawa ba to ya tuba nagaltacciya kenan at-taubatu min min mukaffirati dhunubi walau azumat tuba tana daga cikin ababen da ke kankana zunubai ko da kuwa zunuban sun yi girma duk yawan zunuban in mutum ya tuba Allah zai yafe masa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum idan mutum ya ce Allah madau annabi ya ce Allah ya ce yabna adam ya kai dan adam law bana law balaghat dhunubuka anana sama inda zunubanka sun tabo sama ka cika duniya zunubanka sun kai fan taba sama saboda tsabaragen zunubai ka cika duniya thumma astaghfartani sai ka tuba kai istighfari ka ce Allah ka yafe mun ya ce ghafaltu laka wala ubali zan yafe maka kuma ba zan ji komai wadan na yafe maka tarin wayannan zunuba dan gafarta maka matukar kai istighfari ka tuba Allah ya ce zan yafe maka wa hiya ibadatun azima tuba ibada ce mai girma sa'ala hal anbiya wal mursalun wanda wato annabawa da manzanni ma su ma sun roki Allah sun tuba sun roki Allah ya karba tuban daga gare su kama qala ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah yake bayani game da annabi Musa alaihi salam yake cewa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina annabi Musa yace subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilayka na tuba zuwa gare ka ina roƙonka yafe mu wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne farkon masu imani a wannan al'ummar tawa kaga annabi Musa alaihi salam yana cikin ulul azmi minar rusul kuma shine annabin da Allah ya yi magana da shi ya ji sautin Allah ya faɗa Allah ya faɗa Allah ya faɗa shi ma ya mayar shine minhum man kallama Allah sannan Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa kai tsaye amma kaga shi ma yana ce subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin yana ce Allah tsarki ya tabbata gare ka na tuba ya Allah kuma ni ne farkon masu imani wa amara Allah biha ibadahu almu'minin sannan kuma Allah ya umarci bayinsa mu'minai da su zama masu yawan tuba faƙala jalla sha'anuhu Allah mai girma da ɗaukaka sai ke cewa wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ta'ala ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun Allah ya ce ya ku mu'minai ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayanku kowa ya tuba a dawo zuwa ga Allah la'allakum tuflihun idan kun yi haka to za ku samu rabautuwa za ku rabautu duniya da lahira matukar za ku tuba ku koma zuwa ga Allah wa raghaba fiha subhanahu Allah kuma ya sake kwadaitar da bayinsa game da tuba fa qala sai ce inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu yawan tuba duk mutum mai yawan tuba to Allah yana ƙaunarsa wa wa'ada bi tabdili sayyi'ati man taba ila hasanatin Allah kuma yayi alƙawari cewa duk wanda ya tuba daga zunuban da yake ya tuba ya daina ya bari to munanan ayyukan nan da ya aikata to Allah zai musanya masa su zuwa kyawawa mutum ya tare ashar ya tare munanan ayyuka sai ya tuba to sai Allah ya ce a goge wa'annan ashar ashar ashar din da yayi to madadin a bar wannan space din ya zama blank ya zama empty to to sai a ce a cika masa wannan space din a cika masa da karatun alkur'ani ko a cika masa da tasbihi ko a cika masa tuban nan da yayi sai a ce to a goge munanan a cika masa da kyawawan ayyuka shine Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan saliha ya aikata ayyuka nagari aiki nagari fa ulaika waɗannan yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah zai musanya musu munanan ayyukansu zuwa kyawawa abinda suka yi marasa kyau to Allah sai musanya musu zuwa ga kyawawan ayyuka wato duk wani yana daga cikin rahamar Allah in mutum yayi mummunan aiki ya tuba to sai a ce a maida masa mummunan aikin ne ya koma kyakkyawa shi yasa Allah ya ce kaga wutar jahannama yace wallahi yace la yaslaha illa al-ashqa ba mai shiga wutan jahannama sai tantagaryen matsiyaci marar rabo shi ne za gan shi a wuta tantagaryen marar rabo taɓaɓɓe to shi ne za gan shi a wuta Allah ka saba ma cikinsu a tauba tuba hiyar ruju'un nafsi ila fai'i ta'ati ma'ana damatin alamadin sayyi'in tuba shi ne rai zuciya ta dawo zuwa ga da'ira ta biyayya ma Allah tare da nadama akan mummunan aikin da ya gabata mutum ya dawo zuwa ga ubangiji ya yi nadama akan aikin da ya aikata a baya ɗin nan wahiyar ganimatun barida ganima ce mai sanyi ganima ce mai girma ganima ce mai sanyi da yasa aka kirata da cewa ganima ce mai sanyi saboda galibi mun san cewa ganima ba a samunta cikin sanyi ana samunta ne in an yi yaƙi da tashin hankali ake samun ganima amma kaga tuba babu tashin hankali a ciki kawai ji za ka yi a ranka tsakaninka da Allah ka tuba ka daina shi kenan an gama ka tuba ka daina ka bari shi kenan ka yi istighfari shi kenan sai ka ɗauki sabon aiki shine wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah ya ce duk wanda ya tuba ya yi imani ya yi aiki na gari ya kama hanyar shirya to ni mai karɓar tuba ne in karɓar gafaransa in yafe masa in gafarta masa to kaga wannan ganima ce da ka same ta cikin ruwan sanyi aslih ma baqiya min umrika malama ta ce ka yi ƙoƙari ka gyara abin da yayi sauda na rayuwanka yughfar laka yughfar laka ma qad sai a yafe maka abin da ya shuɗe ka gyara ka ɗauki azama na gyaran abin da ya yi saura to abin da ya gabata abin da ya wuce abin da ya shuɗe sai Allah ya yafi maka fattaubatu miladun jadid tuba yadda ka san sabuwar haihuwa ne milad haihuwa kenan to yadda ka san sabon haihuwa ne haka in mutum yake in ya tuba haka mutum yake in ya tuba domin za ka wayi gari ka tashi babu wani zunubi a kanka to dama jariri in yi zo duniya ai ba laifi a kansa bai sha giya ba tukunna bai yi zina ba tukunna bai yi kaza ba tukunna bai yi kisan kai ba tukunna bai yi sata ba da haka ba wani laifi a kansa to haka za ka wayi gari babu wani laifi a kanka matuƙar ka tuba wal yawmul ladhi yatubu fihi al mar'u huwa khairu ayyami umrihi hiya khairu huwa khairu huwa khairu ayyami al umr ranar da mutum ya tuba a cikinta to ita ce mafi alkhairin ranakunsa na shekarunsa don da mutum ya tuba ya jima yana aikata munanan ayyuka rana ɗaya sai ya ji ya tuba to wannan ranar ko da ko bai da ko sisi a aljihunsa to wannan ranar ita ce mafi alkhairin kwanakinsa wasa'atu lati يفتح فيها الله لعبده باب التوبة ويرحمه بها أفضل ساعات حياته ساعة كو أوا كو لوكاتين دا Allah ya buɗe ma bawa ƙofar tuba ya ji a ransa yana so ya tuba lokacin da ya tuban nan to shine mafi alkhairin lokutan rayuwarsa mafi alkhairin awannin rayuwarsa kenan lokacin da ya tuba lokacin da ya bar zunubi ya bar sabon Allah ya ji a ransa har ga Allah tsakanin shi da Allah ya tuba kuma ya daina malama ta take cewa at-taubatu tasqulul qalba wa tajlihi mimma arada lahu min daranil qulub tuba tana wanke zuciya tana wanke zuciya sannan tana tsabtace zuciya daga abin da ya bujiro ma zuciya na dattin zuciya zunubi datti ne a zuciyar mutum to tuba kuma shine abin da mutum zai yi ya wanke wannan dattin da ya auku a zuciyarsa ƙala sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yake cewa innal abda idza akhda'a khati'a bawa idan ya aikata wani zunubi idan yayi wani laifi nukitat fi qalbihi nuktatun sauda to sanadiyar wannan zunubin sai ayi wani bakin digo a zuciyarsa sai ayi masa digo baki a zuciyarsa fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba idan ya janye daga wannan zunubin ya daina ya tuba ya yi istighfari ya nemi gafaran Allah su ƙila ƙalbuhu to sai a wanke zuciyar sai a tsaftace mar zuciyarsa sai zama wannan ɗigon da aka yi an wanke wa in ada amma in ya ƙara aikata wannan zunubin zida fiha sai a ƙara ɗigawa in ya sake a sake ɗigawa in ya sake a sake ɗigawa hatta ta'aluwa kalbahu har sai an wayi gari wannan zunubi ɗaya ɗaya ɗaya ɗigo ɗaya ɗigo ɗaya har sai ya mamaye zuciyarsa wa huwa ranul ladhi zakara Allah wannan shine wannan tsatsan da Allah ya ambata a cikin alkur'ani da yace kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun da Allah ta'ala yace a'a ba haka bane ka bari kawai ana ta musu wa'azi ba sa ji fama li haula il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ana ta jan kunni amma mutane ba sa ji abin da ya faru shine zunubai ne da suke aikatawa sai ya zama ya zama tsatsa akan zukatansu haka mutum in yayi sai a diga in ya sake sai a diga in ya sake sai a diga to ran da yace Allah na tuba to sai kuma a goge a wanke wannan tsatsan da ke zuciyarsa قال ابن الجوزي ابن الجوزي الله يمسى رحمه yake cewa wuqu'u dhanbi 'ala al-qalbi ka wuqu'u dahni 'ala thawb wato aukuwan zunubi akan zuciya abinda zunubi yake ma zuciya kamar datti ne a jikin farin kaya kaga farin kaya duk yadda wani abu na datti ya same shi sai ya nuna to haka zuciya take in mutum yana zunubi illam ta'ajjala ghaslahu wa illa tasakh na idan mutum ya tuba ya gaggauta ya gaggauta wanke wannan zunubin ko wannan farin kayan da datti ya auku a kansa ya gaggauta wanke shi shikenan sai ya fita amma in ya jinkirta kuma to sai ya zama dattin tufafin tufafin dattin ya matsari ya dankari a jikin tufafin har aka yi matakin da baya iya wankuwa da hannu haka sai an sa masa wani abu sai an sa masa wani detergent ko an sa mishi wani abu kafin ya fita to haka zuciya take in mutum yana zunubi in ya ɗigo in ɗigon nan ya ɗigo akan zuciyarsa in yayi sauri ya tuba shikenan amma in ya jinkirta tuba in ya jinkirta tuba yayi taswifi yana ce zan tuba zan tuba zan tuba to fa ba tuba zai ba karawa zai ta yi kaga kaman farin kaya ne in yayi datti ka cire shi ka wanke shi a lokacin da ka cire shi ka wanke shi shikenan ya wanku amma in ka ce bari sai gobe zan wanke ka ci gaba da sa shi kaga dattin karuwa karuwa zai dinga yi har sai an wayi gari madadin a ce waje ɗaya ne za ka iya sa hannunka da ruwa ko da umu ka wanke shi dole ka wanke tufafinka ba ɗaya wa shuruɗu tauba sharuɗan tuba hiyan nadamu alama fata shine na farko mutum yayi nadama akan abin da ya gabata abin da ya gabata na zunubai ka ji a ranka cewa kayi nadama me yasa kai kar a zo ka ce ka tuba amma in ka tuna zunubin da ka aikata ka tuna daɗin da ka ji lokacin kana aikata zunubin sai ka ji kamar ka koma ko ka zo kana ba da labari ai wallahi lokacin muna kaza lokacin muna kaza wani ma zaka ji ya ce ya tuba amma yana ba da labari zaka ji ya ce ka ganin nan wallahi billahi lazi da da ka ganin nan da ni kwallon dan iska ne da ni kwallon kaza ne da ni kaza ne ai da in muka je bayan gari ai da in muka yi kaza ai da to wannan bai tuba ba wannan bisa ga dukkan alamu yanzu dama ne bai da shi in ya samu dama wallahi zai koma da lokacin muna aiki a waje kaza kuɗi baya yankewa a wajena na saboda ni da kuɗi ya zo kawai kwasar rabona nake yi wane ne wane ne ai ban yi wauta ba ban bari kai na yi murfi ba ta wannan yana so ya sake samun dama ne ya sake komawa to bai tuba ba amma ko labari ya ji ana labarin bayan gari ya ji ana labarin gidan mata ya ji ana labarin ofis da ya cin hanci ko ya kwashi rashawa ko ya ci riba ya dinga jin hankalin shi yana tashi yana bakin ciki akan abin da ya a baya to yayi nadama kenan annadamu ala ma fat wal iqla'u anil ma'siya idan kuma yanzu ne kake aikata zunuban to ka daina ka bari karkace akwai lokaci zan tuba nan gaba a'a malam mai ahlari yake cewa wala ya hilu lahu an yi akira taubata wala ya kula hatta ya hadini yalla baya jin baya halatta ga mutum ya jirkin ya jinkirta tuba ko ya ce wai har sai Allah ya shirye ni kafin in bari yace fa innahu min alamati shiqai wal khizlani wa damsil basira domin wannan alama ce ta tabewa alama ce ta rashin rabo alama ce ta shafewan basira alama ce ta cewa mutum basiransa ta shafe ta bace ya ce wai ba zai bari ba sai nan gaba ko kuma sai Allah ya shirye shi to lokacin da ka tunda cewa saban Allah kake to da wuri-wuri ka bari wal azamu Allah ya'uda ila hadha dhanbi abada sannan kuma yi azaman cewa har abada ba zai saki komawa zuwa ga wannan zunubin ba har abada ya tuba ya bari shi da gidan mata kuma har abada shi da gidan shaye-shaye har abada shi da kaza har abada shi da cin rashawa har abada ya bari ya tuba ya daina to wannan in yayi haka to ya tuba kenan sai ya cika wannan sharuɗa guda uku shine ya tuba kenan wa in kanatil mazlamatu tata'allaqu bi haqqi makhluqin amma idan ya zama zaluncin da yayi yana da alaka da haƙƙin wani mahaluki haƙƙin wani dan adam ko wani mutum ka akhdhi malin kamar ya kwashi dukiyan wani ko dukiyar wasu au mata'in ko wani abu na jin daɗi na kayan wani wani hawihi ko makamancinsa ko ya ci mutuncin wasu fa alaihi an ya ruddahu alaihi to wajibi ne ya mayar musu da kayansu dole ne ya saci dukiyar mutane an kai shi wata ma'aikata da ke tattare da dukiyar al'umma ya handama ya jida ya kwashi kayan mutane ya dinga rage mudu a kasuwa ya yi taɓi fifi a kasuwa ya dinga cin rashawa ya yi ta karɓan hadiyatul ummal ya yi ta dai cin haramun dukiyar mutane Allah kuma ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum kar ku ci dukiyoyinku ta hanyar da bata dace ba sai dai in kasuwanci ne bisa yarjejeniya to fa alaihi an yaruddahu alaihi dole ne ya mayar musu da kayansu in ba zai yiwu ba au ya tahallala minhu ya je ya roki duk wanda ya san akwai haƙƙinsa a kan shi ya ce wani ka yafe mu ya nema yafiya ya nema wani nan ya halatta masa wannan abu to wannan ya cika kenan domin Allah baya yafe haƙƙin da ke tsakaninka da wani duk wannan faɗin rahamar Allah da ka ji muna ta karantawa Allah yana yafewa ne in haƙƙin tsakaninka da Allah ne amma in ya zama haƙƙin tsakaninka da wani ne ya taɓa haƙƙin wani to wallahi idan tubanka ya cika ƙasa guda bakwai sama guda bakwai wallahi Allah ba zai yafe ba har sai wancan ya yafe har sai ya yafe Allah ka raba mu da cin haƙƙin mutane wa babu taubati maftuhun kofar tuba a buɗe take wa man ruziqa tauba duk wanda Allah ya azurta shi da tuba lam yuhramil qabul Allah ba zai haramta masa karɓa ba in dai Allah ya in dai Allah ya baka arziki ka tuba to alamar Allah ya karɓa kenan ka cika wayancin sharuɗin da muka karanta to alamar Allah ya karɓa tubanka kenan faman laqiya Allah ta'iban taubatan nasuha duk wanda ya ya haɗu ga ya haɗu da Allah ya riski Allah yana mai tuba tuba ta gari lam yu'adhibuhu Allah subhanahu mimma taba minhu Allah ba zai masa azaba akan zunubin da ya tuba daga gare shi nan ba kama qala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah kamar yadda annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa wa afdalu tauba yake cewa at-taibu min adh-dhanbi kamar la dhanbala mutumin da ya tuba daga zunubi to kamar wanda bai da zunubi ne ya tuba daga zina to kamar bai taba yi bane ya tuba daga luwaɗi kamar bai yi ba ne ya tuba daga rashawa ya kuma nemi mutane sun yafe masa to a wajen Allah kamar bai taɓa cin rashawa ba kamar bai taɓa yi ba Allah ya yafe an wuce wajen shi kenan wa afdalu tauba mafi falalan tuba kuma a ajaluha shine wanda aka gaggauta ta mafi falalan tuba ita ce tubar da aka yi ta da gaggawa kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innamat tawbatu 'ala Allah lillazina ya'maluna as-su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima Allah ta'ala yace innamat tawbatu 'ala Allah tuba da Allah yayi alƙawarin zai karba lillazina ya'maluna as-su'a bi jahala tuba ce ta waɗanda suke aikata munanan ayyuka bisa rashin sani bisa gafala bisa jahilci sun mai tubu na min karib sai su tuba nan kurkusa da sun tuna ko an tuna da su ko an tunatar da su ko an nusar da su cewa ka zannan fa da kuke Allah baya su to sai su yi sauri su tuba to fa ulaika yatubu Allahu alaihim waɗannan su ne Allah zai karba tubar su wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ko mai hikima wal akmalu fi haqqi ta'ib abinda zai ƙara cikata wato abin da ya shafi shi mai tuba abin da zai kara ma tubanka kamala yustahabbu an yusalli rak'atayn ana so mutum yayi raka'a biyu wa hiya ma tusamma bi salati tauba wannan ita ake kira da salatu tauba mutum yayi raka'a biyu nafila lima warada anhu sallallahu alaihi wa sallama saboda abin da ya inganta daga annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa ma min abdin manzo Allah ya ce babu wani bawa yuznibu zamban da zai aikata wani zunubi fayuhsinu tahur fayuhsinu tuhur ya kyautata alula yayi alula mai kyau thumma yaqumu sai ya tashi fayusalli rak'ataini yayi sallah raka'a biyu thumma yastaghfirullaha sannan ya roki Allah ya yafe masa wannan zunubin illa ghafara Allahu lahu face Allah ya gafarta masa da haka ana so mutum in ya ji ya aikata wani zunubi yana son Allah ya karɓa tubansa to ya yi alula ya yi rafila raka a biyu sai ya roƙi Allah tuba ya roƙi Allah ya fiya da gafara Allah kuma zai yafe masa na biyu wa yustahabbu litta'ibi aidan an yatasaddaq ana so mutumin da ya tuba to in lokacin da yake so ya tuba ana so ya yi sadaka lima warada fi qissati ka'b ibn malik radiyallahu anhu saboda abin da ya tabbata a kissar Ka'ab dan Malik Allah ya kara masa yadda lamma taballahu alaihi lokacin da Allah ya karba tubansa na zunubin da ya aikata na kin fita yaki da yayi da gangan da ci da sauran 'yan uwansa mutum biyu qala lahu sallallahu alaihi wa sallaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abshir bi khairi yawmin marra alayka منذ waladatka ummuk albishirinka wannan ita ce mafi alkhairin ranar da ta wuce a kanka tun ran da mahaifiyarka ta haife ka baka taba ganin rana mafi alkhairi ba sama da ranar da aka ce Allah ya saukar da aya daga saman bakwai a kanka cewa ya karɓi tubanka ya yafe maka da Allah ya ce wa ala thalathati alladhina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim Allah ya karba tubanka Allah ya yafe maka li anna qissatahu saboda kissansa baqiyat tutla fi kitabillahi fil maharibi wa ala al manabiri fi kulli makani kissan nan tana nan a cikin littafin Allah ana karanta su a masallatai ana karanta su a gidajen liman wajajen jan sallah kenan shine kamar misali nan da yake gaban mu gidan liman kenan idan liman zai shiga zai ja sallah inda yake shiga na wa alal manabir haka nan kuma akan mimbarori da gidajen musulmai fi kulli makanin a ko ina qala ka'ab sai ka'ab yace ya rasulullah ya manzan Allah inna min taubati an an khali'a ay ukhrija min mali sadaqatan ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da zai faranta min rai abinda wato zan yi da inna min taubati daga cikin abin da zan yi sakamakon karban tubana da Allah ya yi shine zan cire wani abu na dukiyata sadaka zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yace masa amsik alayka ba'd malik ka rike wani sashi na dukiyarka fa huwa khairul laka shine mafi alkhairi daga gare ka shi ne mafi alkhairi gare ka ma'ana ba wai ka kwashi dukiyar duka ba a ka rike wani wani kuma kai sadaka qala sai yace fa inni amsiku sahamin ladhi bi khaybar yace a a zan rike wato gona ta ko lambu na take khaybara zan rike wannan kuma zan yi sadaka fa fi hadhihi alqissa a wannan kissan أقر النبي صلى الله عليه وسلم كعب رضي الله عنه أن يتصدق بشيء من ماله taubatan ilallah annabi ya tabbatar da ya karfafi ka'ab cewa yayi sadaka da wani abu na dukiyansa don ƙara karfafa tubansa zuwa ga Allah ashe in mutum ya tuba din to ana so ya dan cire wani abu daga dukiyansa abin da yake da shi naira ɗari ne naira ɗari biyu ne naira kaza ne ya cire ya nema wani wanda yake ƙasa da shi miskini ne maraya ne ya bashi Allah ina tawassuli da wannan sadakan da nayi Allah ka yafe min wannan zunubin da nayi Allah ka gafarta mu musamman kuma abin da ya shafi sallah wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah na halaka ya ce kamar ya ya ce na sadu da matata da rana ana azumi manzon Allah bai ce masa komai ba sai da aka kira sallah aka yi sallah sai manzon Allah ya ce aina sa'il ina wannan mai tambaya sai ce ha ana za ya rasulallah gani nan ya manzon Allah annabi ya ce ka yi sallah da mu ya ce eh ya ce to abishir ka yi albishir Allah ya saukar da aya ya ce wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin Allah ya ce ka tsaida sallah dare da wuni saboda kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana da haka sallar nan da kai yanzu ta tafiyar da wannan aikin ka tuba shikenan Allah ya karba tubanka da haka tunda ka tuba Allah ya karba tubanka sai dai mun sani cewa mutumin da ya sadu da matansa da azumi to wannan akwai kafara a kansa ko da ya tuba akwai kafara a kan shi kafaran nan kuma shine zai tabbatar da cewa Allah ya karba tubansa shine yi kafaran can famin afdalil a'mal daga cikin mafi kyawawan ayyuka allati yaf'alu hattaib wanda mai tuba zai aikata as-sadaqa ita ce sadaka fa innaha min a'zami al-asbab allati tukaththiru adh-dhunub domin tana daga cikin mafi girman sabuban da sanadiyar ta Allah ke kankare zunubai qala ta'ala Allah madaukakin sarki na cewa in tubudu sadaqati fa ni'mahi idan kun tashi yin sadaka in kuka bayyana ta a fili to madalla da ita wa in tukhfuha amma in kun boye wa tu'tuhal fuqara kuka ba ma talakawa mabukata fa huwa khairul lakum to wannan shine mafi alkhairi gare ku idan kun yi sadaka kuma wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah zai kankare muku wasu daga cikin zunuban ku in kun yi sadaka Allah zai yafe muku daga to malamai suka ce sadaka ta farko anan da Allah ya ce in kun bayyana madalla da ita ita ce sadaka ta farilla zakka to zakka ba a ɓoye ake so mutum ya bada zakka ba ana so mutum ya bayyana ta amma zakka ta farilla zakka ta nafila to ita kuma a ɓoye ake so ka bayar kar kowa ya sani saboda nafila ce ka kamar sallah ce yanzu ba za ka fito ba mutum ba zai ki fitowa sallan asuba a ce me yasa ba ka fitowa sallah ya ce wallahi saboda tsabara ya ikhlasi ne yasa a gida ma ke tsayawa ya sallan shi to kaga wannan sai a ce to ƙarya kake ba kai sallan asuba ba saboda mu a wajen mu alamar kana sallan asuba shine mu ganka a masallaci amma qiyamul layli fa sai ka buye kai sallah a gidanka ba za ka fito fili kana gaya mana cewa ai je ka tashi kai qiyamul layli ba a'a to hakan zakka ita farilla ce sadaka ce ta farilla dole ne sai an bayar ba wai abun a jinjina wa mutum bane wai din ya cire zakka ya bayar wai abun a zo a nuna a gwada wani ma ya cire zakka wani ma yayi kaza a dama dole ne akan shi ya cire kamar mutum ne sallan azhar a zo ana yaba shi wani yayi sallan azhar wani yayi kaza kaga ba bukatar a yaba shi dan yayi sallah to haka zakka take dole ne akan shi dama ya cire dole ne inna alal abdi inna alal abdi al mubadaratu almubadaratu ila taubati min jami'il ma'asi wajibi ne akan bawa ya gaggauta tuba daga dukkan zunubai qabla hululil ajali kafin lokaci ya kure masa kafin ajali ya zo masa falittaubati zamanun mahla wato tuba tana da wani lokaci takaitacce la yuqbalu fi ghairiha wanda kuma Allah baya karban tuba in ba a wannan lokacin ba tuba lokacin takaitacce ne قال صلى الله عليه وسلم ما زال yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargil Allah yana karban tuban bawa matukar bai shiga gargara ba shine lokacin da ya kai wa zanna annahu alfiraq ya tabbatar cewa mutuwa zai ya je gargara kenan to Allah ba zai karba tubansa ba a wannan lokacin koda ya tuba falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana fa yawma idhil la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira da haka in mutum ya kai gargara to Allah bai karban tubansa ay tablu ay tabluga ma lam tabluga ruhuhu ma lam tablugh ruhuhu ra'as halqihi matukar ransa bi iso makogoransa ba fa inda idhin a wannan lokacin yandamu ala ma farrada fi haqqi nafsihi zai nadama akan jinkiri da sakacin da yayi game da karan kansa wala ta wala ta hina mandamin wala ta hina mandamin a lokacin kuma nadama ba za ta masa amfani ba nadama ba za ta yi amfani ba qaddim li nafsika tarbatan marjuta qaddim li nafsika tawbatan marjuwa qabla al-mamati wa qabla harsil wa qabla habsil al-sud qaddim li nafsika tawbatan marjuwa qabla al-mamati wa qabla habsil al-sud ka gabatar ma kanka wata tuba da kake fatan Allah ya yafe maka tun gabanin ka mutu tun gabanin kuma a riƙe harshenka ka kasa yin wannan tuba Allah ka samu dace Allah ka ba mu ikon tuba daga dukkan zunubanmu to wannan shine abu na farko daga cikin mukaffiratuz zunub shine at-taubatun nasuh wanda akan shi zamu tsaya saboda kurewar lokaci idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan abu na biyu shine al-istighfar abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai kuma muna roƙon Allah ya fi mana gafarta mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu ya ji kan malamanmu waɗanda suke raye Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya cikin ƴan uwa da iyaye da malamai da abokai muna roƙon Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta musu Allah ka sanya aljanna ta zama koma a gare su Allah ka sanya makwancinsu Allah ka faɗaɗa makwancinsu ka haskaka makwancinsu in tamu ta zo ya Allah ka samu cika da imani Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka gabanin lokaci ya ƙure mana Allah ka raba mu da nadama lokacin mutuwa ka raba mu da nadama a kabari ka raba mu da nadama don tashin alkiyama Allah ka sanya mu aljanna cikin rahamarka da falalanka ka yi mana rahama ka gafata mana ka sanya mu cikin aljannanka ya Allah Allah ka ji kanmu ka gafata mana Allah ka yi mana rahama Allah ka sa albarka a arzikinmu abinda muke nema na arziki Allah ka albarkace shi abinda ka bamu Allah ka yi mishi albarka abinda ka bamu Allah ka yi mishi albarka Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة ونسألك النجاة من النار والعلا من الجنة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين